الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا رانا الصبر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منا تكن وتن شوال بين wanda ya daidai da da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka mai suna alfiyatu tauhid wallafar babban malami الشيخ وليد ابن راشد السعيدان حفظه الله تعالى wanda na ci gaba kenan a inda aka tsaya da mun tsaya a baiti na ɗari uku da goma da za mu tashi kenan baiti na ɗari uku da goma sha ɗaya su wayanda za su bi mu layi wannan Allah ya sa ya mallaki littafin to kaga an yi sa'a bibiyar mu kawai zai yi malam ka samu natsuwa ko ka koma baya Allah ta'ala ya mana jagora to muna cikin ina jin babi da yake magana akan tauhidin rububiyya ko ko tauhidul uluhiyya ne ba mu ma gama mun gama tauhidin rububiyya sai muka shiga bayani akan tauhidu al'uluhiyya. Wato, tauhidi wanda yake da alaƙa da aikin bawa shi ne bauta. Allah shi mana jagora. Bala yake cewa, ليس الملائكة الكرام والأنبياء والأولياء وسائطا بإجابتي بل كلهم خلق له وعبيده لا يملكون بكونه من ذرة فاسأله دون وسائط من خلقه إن رمت توحيدا صحيح البنية إن رمت توحيدا صحيح البنية ومن النواقض يا فتى السحر الذي يتضمنن تعبدا للجنة فالسحر هذا لا يكون بلا نرى إلا بكفر بالإله وشركته والسحر حق واقع وحقيقة فيجن عقلا أو يصيب بعلتي ويكون تخيلا وعدا ويكون تخيلا وغالب أمره يسعى لهدم علاقة مع زوجتي هي ضربة بالسيف حد همومة حصل اعتراف أو ثبوت شهادتي أما استفاضة أمرهم بين الملا فتكون في باب القضاء ككرينتي وكذا الكهانة عندنا كفر لما فيها من الدعوى بعلم الغيبة لا تأتهم لسؤالهم عن حاجة فيقول أمرك يا فتى لخسارتي فلئن سألت فأجر ما صليته في أربعين فباطل بأدلتي والكفر إن صدقتهم ولقد أتى خلف فقيل القصد كفر الردة والبعض قال بأنه في أصغر والحق تفصيل الغيوب بشرعتي To malam yake cewa dama yana bayani akan abin da ya shafi a nawaqidu tauhid ababen da in mai tauhidi ya aikata su to tauhidin nasa ya walwale da zaran ya aikata su to tauhidinsa ya rushe a baya ya yi bayani akan kiran wani Allah da niyyar ya biya maka bukata a ya ce wannan yana daga cikin shirka da Allah kuma yana cikin abin da in ka yi shi tauhidin ka ya rushe duk sanda ka kira wani Allah ya biya maka bukatar da ba wanda ke iya biyan wannan abu in ba Allah ba to sunanka arni kai ba musulmi bane tauhidin ka ya rushe To ciki ne ya ci gaba da cewa laisal mala'ikatu, mala'ikun Allah, alkiramu manya masu girma ba su zamo ba walandiya, wannan saboda wazani walandiya uni. Walandiya sai aka shafe hamza saboda kafiya. Hakanan annabawa ma ba su zamo ba, wal auliya hakanan waliyai ma ba su zamo ba, wasa'iqa ababen sanyawa tsani bi ijabata a ce wai su ne tsani dangane da amsa addu'ar bawa. Sai da za a ce ai in bawa ya yi roƙo, to wannan addu'ar sai ta biyo ta kan wani annabi ko wani mala'ika ko wani wali wai sannan ne Allah zai amsa. Allah bai sanya annabawa a haka ba, bai sanya manzanni a haka ba, bai sanya waliyan Allah a haka ba. bai sanya mala'iku a haka ba. Idan ka yi addu'a da ƙa'idodi na addu'a to dare su za ta je ne zuwa ga Allah, ba wani tsani wasa'id, ba wani tsani da za a ce wai shi ne sabab na an sa wannan addu'a cikin waɗannan da ya lissafa ko waɗanda ma ba su kai su ba. Sau da haka a matsayinka na muridi, kar ka ɗauka duk addu'ar da za ka yi wai sai shehi ya sa hannu sai waliyin naka ya ba da dama sannan Allah ke amsa eh wannan sai yawa Allah abin nan wasu matakai ne ko wasu wasa'id ne waɗanda bai ce a sasu ba hmm ud'uni astajib lakum yace yawa bai ce ku kira ni in kun ka kira ni addu'an naku zai biyo takan waliyanku ko annabawanku ko mala'iku sannan zai zo gare ni ba. Ko sai su sun yarda sannan ne za a ga biyan bukata. Wanda wannan rubuce yake cikin littattafan ɗariƙa. Ba wai ma wali ya zamo tsani tsakanin sa da Allah ba, a'a duk abin da ma muridi ya samu, to saboda shehin ne. duk abin da muridi ya samu lokacin da ka zo za a yi maka tarbiyatul abkar za a gaya maka wannan za a gaya maka duk abin da ka samu to dalilin wani ne dalilin gausi wani ne ba dan shi ba ba za ka samu lafiya ba ba za ka samu haihuwa ba ba za ka samu arziki ba ba za ka samu kaza ba za ka samu kaza wannan duka ana raba ka da Allah ne haka yake haka yake rubuce kuma haka ake tabbakawa a lokacin da za a saka tarbiyya tun wurin tarbiyya za ka gano akwai shirka da kafirci cikin tarbiyya amma da yake galibi mutane ba tarbiyya suka yi ba shi yasa an zo ana bada wasu abubuwa sai su kawo ba gaskiya ba ne to ai kai ba dan dari baka san dariƙan ba a to wanda zai tarbiyya ba ai bai san dariƙa ba eh yana da yajin labari a ce dariƙa kaza kowa ne dan dariƙa ne sai ce bal ba haka ba kulluhum dukkanin wa'ancan da ya lisafa mala'iku annabawa waliyai gaba ɗayansu khalqul lahu halitta ne ga Allah Allah ya halicce su ba mataimakan Allah bane ba wani mataimakin Allah a ciki ba wani wanda Allah ke shawara da shi cikin su wa abiduhu kuma bayan Allah ne yadda kake bawa su ma bayi ne na Allah kuma bayi ne na Allah, la yamlikuna bi kaunihi min zarrati, ba sa iya mallaka komai na wani amfani ko da abin nan bai wuce girman azarra ba, ba sa iya mallaka maka komai, ba wani abu wanda wali zai baka, komai bai iya komai Allah ke yi. Allah shi ke ba da lafiya, shi ke ba da arziki, shi ke ba da haihuwa, shi ke ba da imani, shi ke kaza, shi ke kaza, shi duk waɗannan ayyukan Allah ne. saboda haka a ce kutubi duk wani abu da Allah yake son ya yi cikin halittunsa sai ya biyo ta kan kutubi sai kutubi ya yi sayin sannan ruwan sama zai sauka rana ma ba ta isa ta fito ba sai kutubi ya yadda wata bai isa ya fito ba sai kutubi ya yadda mai haihuwa kowace ce ba za ta haihu ba sai kutubi ya yadda ko Allah ya so ta haihu in kutubi bai so ba to haihuwan ba zai yi ba wannan haka yake rubutu duk mun karanta cikin littattafai yana da cikin littattafan ɗariƙa da yawa wannan duk wanda ka ji an ce maka kutubul a ƙasa da ne ko gausul a gawa ma'anarsa ke ba abin da zai fito daga Allah sai ya biyo ta kansa yana nan cikin jawahirul ma'ani wa bulugul amani shehu tijjani ya faɗa shi suke kira da al-khilafatul uzma Eh, to mu ba mu yadda da wannan. Yadda da wannan ma walwale imani ne, duk wanda ya yadda da wannan jumlatan wa tafsila ya bar musulunci. Wa ya sani ko bai sani ba. To shi ne nan malam ka gaya maka, la yamliku na bi kaunihi min zarra. Eh? Abinda ma Ibn Arabi yake faɗa, shi kutubi yake cewa wanda ya dihi khaza'inul judi duk wani fito duk wani banki na taimaka ma halittu to hannun kutubi yake shi addama kullum wannan fito din wurin ajiye wannan arzikin da bai haka ibnu arabi ya faɗa a cikin risala sai da ya rubuta da al-qutub sunan risala kenan kutubi waye kutubi maqamu matsayinsa To daga cikin matsayinsa shi ne khaza'inul judi ya cire maka komai ba ilimi ya shiga, ruwan sama ya shiga, ba da haihuwa, ba da lafiya, duk abin da yake judi ne kyauta ne to hannunsa yake. Kaga maganar wabe yadihi malakutu kulli shay'in ba ta taso ba. An kwace ma Allah an ba kudu. Eh? mutum ne gudubi a shehu ibrahim iyasu ba mutum ba ne to matsayinsa ke eh matsayinsa in ma baka yadda da wannan ba to ɗariƙar ka bata kullu ba in baka yi itiƙadin wannan a zuciyarka a matsayin ka kai ɗan ɗariƙa dangane da shehu ibrahim ko shehu tijjani to ɗariƙar ka ta warware har bayan sun mutu har yanzu a yanzu ba wani kutubi da za a sake shi a kutubin ila yawmil qiyama eh shine khatamul awliya alwilayatul khassa an rufe ta babu ba wani wali yanzu da zai zo ya hawa wannan mukami su ne kawai to wayannan ba ɓata addini suka yi ba ku sai littattafansu ku dinga karantawa mana ku ga yadda sun ga gurɓata addini hmm? Allah ya tsare mana addini a to ku yan kwamen duk wanda ya hau ya yi shiya sawa'un ko da ya ji an taɓa shehin ko kuɗaɗen mu wannan ba ruwanmu ba ne. Eh, mu addini muke wa aiki. Yawwa, duk wani shehu da ya hau kujera Allah sai mun kakkaɓo shi. Da hujja kuma. Eh, ba wani shehu ko wani wali da za a bashi kujerar Allah mu kyale shi. Sai mun tona masa asiri. Sai mun tona masa asiri. To, to wannan shi ne, saboda haka kuɓubi ke, sannan shi kullum tare da Allah yake, bai rabuwa da Allah tsarfata yi, kullum duk sanda ya ga dama yana da damar ya yi magana da Allah, kamar da za ka yi magana da abokinka ko matarka. saboda haka shi ya fi ƙarfin a ce wai a tura mai mala'ika ƙuduri ha duk wanda ya hau ya yi shiya a dabo tv saboda yan uwa su gani ya yi magana kan aƙida yau insha Allah ta'ala saboda me addalu alal khairi ka fa'ili idan kai yada abin da kai yada na alkhairi a dalilin wannan wani ya shirya to za a baka ladan aikin da yi wa minan nawaqidi yana daga cikin abin da ke walwale tauhidi ya fata fas'alhu ko to fas'alhu in ka tashi roƙo ko addu'a ka roƙi Allah duna wasa'iqin min khalqihi ba tare da ka sa wani tsakiya ba daga cikin halittunsa kar ka sa kowa eh ko da ta hanyar tawassuli ne kar ka ce Allah ba ni kaza dan shehuwa ko dan annabi kaza don kaza kar ka yi wannan wannan bai tabbata a sunnar manzon Allah ba eh ba wai dan ba su da daraja ko ba su da falala a'a saboda me addini ne kuma ba haka aka ce ai ba sai suka mutane shubuha ai ba sa son annabi ai sun ce na ga rudu ne da kawo ma al'umma shubha a mu dama ka'idan eh yawwa al'ibadatu tawqifiyatun to haka komai kana jira ne sai an saka sai an ce kai sannan za ka yi duk abin da ba a ce kai ba karka yi ba za ka yi ba in ka tashi addu'a fas'alhu direct ka roki Allah eh amma su wai in ne baka yi wusuli ba baka yi fana'i ba baka yi ainihin wato baka samu fatahi ba to baka kai matakin wai ka roki Allah ba shi yasa cikin muridai akwai wanda shi matakinsa duk sanda bukata ta zo mai to zai roki shehin sani shi kwata-kwata bai kai mustawa na wai ya ce Allah ba ne kaza ba, bai kai ba, saboda wai bai san Allah ba. Haka suke faɗa haka yake rubutu cikin littattafansu. Akwai wanda shi kun mustawa ɗinsa ya kai ga roƙi Allah, amma kuma zai sanya wali tsakani. Tsakiya, tsakaninsa da Allah. shi kuma mustawarsa ke akwai wanda mustawarsa shi kuma direct Allah zai buku shi ne wanda ya samu alfatul akbar ya yi suluki ya yi taraki ya yi tarbiya ya yi fana'i ya yi wasuli eh to shi ya riga ya kai wasala ila alhadar gaske ya kai ga halarar Allah ya kai ga fatar fadar Allah saboda ka an yayi mai hijabi to shi yana iya roƙon Allah to haka sun ka kakkasa mutane gida uku to da haka muridin da bai tarbiyya ba in zai yi addu'a to shehu zai buka in ya shiga bala'i ya roki shehu in ya shiga tsanani ya roki shehu amma wanda ya tarbiyya sai dai bai yi wasudi ba bai samu fatahi ba to shi ya roki Allah amma ya sanya shehin ta tsakiya tsakaninsa da Allah wanda shi kuma ya usuli ya zama al'arifu kenan al'arifu billah shi an masanin Allah wanda Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya faɗa a littafin sa da ɗalibin sa ya rubuta al-Ibri cewa wanda zai ya samu al-Fathul Akbar la tafduru anhu ma'asiyatu ba wani daga wannan lokaci ya zama masu bai saba Allah to shi kaga bai buƙatar ya sa wani tunda koyo shi Allah na tajalli gare shi kullum Allah na bayyana gare shi sau sama adadi mai yawa ran cikin addu'aratul kharida sau dubu ne ko nawa ne sau dubu ne ko dubu ɗari kullum sai Allah ya yi tajalli ya bayyana gare shi to kaga shi baya buƙatar ya sa wani tsakiya ko wani shehu wannan shi kuke kira da al'arifu billahi shi suke kira da ashaikhul kamil ashaikhul akbar da wannan abubuwa shi ne ba kwa san ana faɗa to dole a faɗa tunda kun ɓatar da al'umma Eh? dole a faɗa shi yasa Najeriya ta shiga bala'i da sauran ƙasashe saboda an daidaita an daidaita wasu da Allah ko wasu wuraren za ka gama kudu da an fifita an fifita shi akan Allah tunda akwai waliyin da Allah ya ce ya tsere ma Allah da shekara biyu akwai waliyin da ya ce ya yi kokowa da Allah Allah ya rinja Allah ya rinja ya sheka da shi Eh. duk yana nan rubuce malamai ne ke rubutawa kuma ba wai ba wai jahilai ko ba hukata ba malamai ne waliyai ne ke rubuta wannan Hmm? wani kuma ka je ya ce duk abin da Allah ya sani ya san shi akwai waliyin da ya faɗi haka kaf duk abin da Allah ya sani ya sani Allah bai fi shi karatu ba wannan yana nan rubuce kun karanta sai za ku yi ku ba addini kariya ka duba ba to ba gaba addini kariya ta gehen tauhidi ba eh kariya kan kana da yawa mata ka go matan ku kuke ba kariya ba Allah ba ka- ba addini ba eh to ka gani wali kutubi ya ce duk abin da Allah ya sani ba ya su suna yi babu Allah bai fi shi karatu ba a nan rubuta cikin littattafan ku ku yan dakika a nan kun rubuta duk za mu karanta insha Allah ci karatu kan silsila matsayin kutubi duk za ku ji abubuwa duka hmm? ka gani akwai waliyin da ya ce ya yi mai iraji ya shi har ya ƙetare Allah tsakani ne da Allah kamar nisan kama ma, ma baina sama'i wal ard eh shi istiwa'in sa sama ga Allah ya isti- istiwa'i wasu ke cewa wai muna wa Allah jiki mun ce Allah na sama akwai shehin da ya faɗi haka shi na shi istiwa'i isti- eh, istiwa'i to ya ya- ya wuce al'arshi kuma ya wuce Allah ba a san ina ta yi ba Allah ya samu dace duk wannan za ku ji wa'annan maganganun insha Allah ta'ala a silsilan mai in mun ci gaba matsayin kutubi a wurin yan dariƙa duka yana nan rubuce yawwa muna da littattafan kuma mun karanta wasu maganganun ma ba sa faɗuwa to sai ce in rumta tauhidan in ne ka nufi kaɗaita Allah tauhidi fahihal bidiyat tauhidi wanda ginin sa yake ingantacce to in ka tashi roƙo ka roƙi Allah kar ka roƙi shehu kar ka roƙi annabi kar ka roƙi mala'ika kar ka roƙi kowa roƙi Allah wa hada hula sharika lahu wa minan nawaqidi yana daga cikin ababen da ke walwale tauhidi ya fata ya kai saurayi as-sihr sihiri yawwa in kai sihiri tauhidin ka ya walwale ko ka je aka yi maka tauhidin ka ya walwale saboda shi karan kansa am- eh, amaliyatu sihir walwale tauhidi hmm? walwale tauhidi ne tsafi kenan wanda duk ku malaman ku yan dariƙa suke wurin su an ga san tsafi wurin su an ga san shiri yawwa mu ahli sunna ba ruwan mu da sihiri ba ruwan mu da sihiri ba mu yarda da shi ba saboda shirka ne hmm? to wannan ke a hausa hausawa na kiran sa kwacce to mu ba ma yi ba ma yin sa allazi wannan da ya tabammananna ta'abbudan lil jinnati sihirin da zaka ga ya tattara ya kunshi bauta ga aljanu sanya su hidima da makamantansu duk wanda kaga yana sihiri to za ka ga akwai aljanin da yake ta'ammuli da shi yana taimaka masa shi kuma yana masa wani abu na bauta to haka abubuwan suke kai ka taimaka mai shi ya taimaka maka eh za ka in ka ji an ce mutum na hulɗa da aljani to kai hattara da shi eh to kuma galibin su haka suke ko ba haka ba kwanan baya ma wani shehu ya ce zai turo mana aljanu sai maganin mu tunda mun taɓa waliyai wai suna da aljanu yan tijjaniya yan ɗariƙa eh za su nemi alfarma su su zo su yi maganin mu to ku turo mu ma muna da aljanu ahlus sunna eh mu ma muna da aljanu ahlus sunna ko ba haka ba ko ba haka ba ne aikun na bara'ika kidada. Kuma haka suke akwai ‘yan tijjaniya, akwai ‘yan ƙadiriya, akwai ahalus sunna. Yawwa, in kun tura ‘yan ɗariƙa to, mu ma za, za mu yi karatu mu ce mu ma su je su hormu. Ai, suna halarta karatuttuka. Suna zuwa. Wani lokaci ma suna tambaya. Ƙwarai kuwa. Da wale duk ƙarya ce barazana ce kawai. Eh, aljannin kowa bai da. wai barazana ce ya nuna shi yana da karama. Karaman mi gare ka tun da kan rabu da manzon Allah. Ai babbar karama shi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi amma da zaran kan rabu da annabi sallallahu alaihi sallama to ba ga da wata karama. Babu wata karama. Raka shehu kana son karama ka dawo ga sunna. Sai ce fasihiru shi sihiri hawa wanda ya shafi wannan ɓangaren la ya kunu bi lamira illa bi kufri shi ba zai taɓa kasancewa ba kuma ko shakka babu sai ta hanyar kafirci duk sihirin da sai an yi istihdamin aljani to akwai kafirci a ciki akwai kafirci a ciki bil ilahi da kafirce ma Allah abin bauta wa shirkati kuma za ka ga akwai shirka da akwai wani nau'i galibinsu za ka ga aljanu na sassa abubuwa asasu suna sallah ba alwala da janaba asasu su yi wanka sama alƙur'ani duk aljannu suna sa asasu su haɗa jinin haila da da aya alƙur'ani wasihiru kuma shi sihiri a aƙida mu mu ahlus sunna wal jama'a haqqun gaskiya ne me ma'ana gaskiya ne yana da tasiri eh yana tasiri ba mana ba wai ƙarya ba ne karka ce ba wani abu sihiri a gaskiya ne mu a aƙidan ma'alin sunna akwai shi al-mu'tazila wa man nahana hawahum mu'tazila su suka tsare ta sihiri su sun ce ba wani abu sihiri duk abin da alqur'ani ya faɗa su sai da shi Allah na tabbatar da abu su kuma sun ce ba haka ba eh shi yu'allimuna an-nasa sihiri suna koya wa mutane sihiri ko kun ce ba ku yarda da sihiri to ana karantar da abin da babu wa ja'u bi sihirin azim kaga Allah da kansa yace sun zo da sihiri mai girma ashe akwai sihiri eh tunda Allah ya tabbatar da shi saboda haka in ka ji mutum ya ce ba sihiri to ko dai mu'tazili ne ko ya hau kira irin tasu bai sani ba amma mu ahlus sunna wal jama'a abin da muke cewa akwai sihiri. Hmm? Yau, haƙƙun. Haƙƙun ba wai ma'anarsa bai da laifi ba, ai daidai ne, ba haka ake nufi. Ana nufin haƙƙun ma'ana akwai shi yana tasiri, haƙiƙa ne, waƙewan kuma yana aukuwa. In an yi daidai da ƙaddara, aka yi shi to zai auku. To haka suke. Sai ce, fayujinnu aqalan sihiri yana rufe hankali sai ga mutum lafiyar salau kila unguwa ma yafi kowa hankali da nazuwa amma an masa sihiri ya haukace ana samu sauraka ana kiransa da sihirul junun za a wa mutum kwata-kwata ya haukaci kuma ana walwala sihirin kuma sai ka ga ya dawo lafiya lau amma in dai an yi sihirin kuma aka yi daidai da kaddara ta kauniya ta Allah to sai ka ga hankali ya gurɓace mutum nawa suka haukata suna da yawa eh mace nawa suka haukata ta hanyar kishiyoyinsu to hagari sannan wani babban mutum ma'aikacin gwamnati nawa an ka haukata saboda an ga yana da babbar kujera da sauransu ta ce ɗaya a yi mai sihiri sai ka ga ɗaya abubuwa ya dinga abubuwa kaga dole a sauke shi dan baiwa kana mahaukaci kuma a ce kai ne darakta ko kai ne kwamishina ko kai ne sakataren gwamnati dole a sauke yawwa sai in ba sa son mutum haka suke yi to kaka sai a ƙarya ne a to in kai haka ka kai dan bid'a ne ahlus sunna suna tabbatar da su amma abin da suke cewa kuma kafirci kasa akwai shirka akwai mushrikai da sauransu to haka shi ma sihiri akwai masu sihiri akwai kuma sihirin kuma ana yi yana cutar da hankali au yu au yusibu bi illati wani lokaci kuma a yi sihiri ya haifar da rashin lafiya ana kiransa da sihirul marabi eh sihiri na rashin lafiya kawai mutum na lafiya sallau garau amma a masa sihiri sai ka ga dan shi ke. lafiya ta kuce a je asibiti a auna wanga likita ya auna a sa wannan na'ura ai kaza ai kaza ai kaza amma a kasa gane hakikanin al'amari wani sihiri ne ana kwance sihirin kuma sai ka ga ya dawo lafiya wannan yana faruwa. Hmm? Ko sihirin da za a wa mutum a shanye mai rabin jiki. Sihiri. Akwai sihirin da za a wa mutum kawai ɗaya jiki ne ya ta ciwo. Komi bai iya yi. Bai iya zuwa ofis. Bai iya zuwa kasuwa. Bai iya zuwa ya taɓa kama kansa komai. Wasu sihiri. Kuma duk ku ‘yan ɗariƙa kuke yi. Mu ba ma sihiri. ba ruwanmu da sihiri eh ko bai da sihiri ko kayan mana laifi in mun gara ma mu yafe ma in kuma mun gara ma mu ce Allah ya san muna a abu bai da da sihiri amma ya ba ma cewa wai tunda ka ci amanan mu ko ka zage mu ko kayan mana sharri wai mu zo mu yi maka ya sun mai da bai biya ba ruwanmu da wannan mu eh ba ruwanmu da wannan ba ma yi mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ku malaman ku suna yi za ga har junan su suke wa sihiri idan Allah ya ba malami ilimi cikin su sai ga an masa sihiri an hana masa karantarwa ko wanda ne sani malami ne sosai a ga ragu kada karatu amma suka yi masa sihiri bai iya zaunawa ya karanta bai iya. Lahiyar salo amma dai bai iya zama shi ba kowa ilimi. Da safiya ta waye bainan bainan bainan haka kawai yake har dare ya ƙari. Ana mai karanta. Akwai wanda shi kuma sihirin da sun kame da ya zo ya zauna wannan zuwa a rugungu nake gaya mu. Kuma duk suna nan da ran. Da ya zo ya zauna shi kuma ba lafiya. Da ya buɗe littafi zai wa yara karatu ko ɗalibai karatu ba lafiya. A kwasa a je asibiti a bincika kuma a ce babu wani abu. Duk malaman ku ke yi, nan gaga wa junan su fa. A Sokoto akwai malamin da aka ba shi wata karantarwa. To karantarwa dama ta gado ce. wasu na gana mu ya cancanta a ce mai ai ba shi ba a zai yabi karfin su ba da za su ta suka yi mai sihiri da ya zo ya zauna zai tafsiri ne yake da ya zo ya zauna zai tafsirin nan sai a turo mai zawo da kanshi shi ma yana nan da ransa a sokoto bai iya zama da ya shiga bayi kuma komi wallahi yan dariƙa ku ji tsoron Allah ku dawo ga hayar gaskiya shi an bai samu lafiya ba sai da an karaba ya da tafsirin an ga ɗauka an ga ɗan ƙabus eh suna nan suna yi ya zo ya zauna ya buɗe tafsiri kawai sai sai zawo to zawo ya zo ina magana ƙalan lahu ta'ala eh to akwai wani daga cikinsu yake gaya mun shi ma yana nan da rasa yake min ko wani darussa da yake yace duk sanda zai yi darasi to daren nan bai kwana har sai Allah ta bai kwana yake cikin dare yana ta karanta abubuwa shi ma irin nashi saboda irin kibiyoyin da aka halbo mai in yace shi shi kwanta shi kwana wannan daren to karatun nan bai yiwa gobe duk malaman ku ke yin wannan Allah Allah ya shirye ku ya shirye mu gaba ɗaya. To shi ne mala yake faɗa au yusibu bi illati. Saboda haka da kaga mutum an kai shi azabita an rasa ni ke damunsa, to sai a koma layin sihiri ta hanyoyi na shari'a malam zai ambace wasu daga ciki ai masa magani. Hmm? Yana yawo wasu maƙiya Allah sun haɗa shi da bokaye da matsafa an tura mai ciwo. ya yi ta banka mai allurori da ruwa da ƙwayoyi wannan bai sai dai ƙarar da ciwo to da yawa haka wasu suke fama da wannan matsala malam zai faɗi hanyoyin magance sihirin ko da ya auku na shari'a waya kunu ta khayilan wani lokaci kuma sihiri yana kasancewa khayal shi ne kauda ido rufa ido ba hakika ba saboda haka akwai sadda sihiri zai zamo hakika akwai sadda kuma zai zamo khayal eh duka yana iya faruwa eh kun ga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Sahara kaga duk abin da suka yi ai khayal ne ba hakika bane tan fa'iza hibaluhum wa iqiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a to ai takhayili ne kawai eh annabi Musa shi ke ganin kamar yaggon da sandunan nasu suna abin nan amma takhayili kawai rufa'idu ne to akwai sihiri na rufa'idu eh kawai da ido ke hmm? akwai shi farawo zai yi shi sai ya shigo cikin ku ya sata ba ku gan shi ba to ai rufa'idu ba hakika ba giga ba ne, ko yanzu yana daɓa ma kansa yuka. Eh, ku kuna ganin kansa yake dakawa. Amma takhayili, amma sihiri ne. Wani nau'i ne ana kiransa da sihiru takhayili. Wani ɓangare ne na shi. Amma na annabi Musa shi haƙiƙa ne. Shi na shi haƙiƙa ne. an gane? Hakikatan ne ta koma macijiya, ba wai khayal ba ne saboda mu'ujiza ne. Daga baya ne Allah ya mayar da ita ta koma sanda yadda take. Shi ne, fa'alƙa a fahu, fa'iza hiya hayyatun sassato shi na shi malamai suka ce hakika ne, amma suna su ta kayi, su ana samun irin wannan kwarai da gaske. wa galibu amri mafi yawan galibin al'amarin sihiri ya fa'a yana gaggawa lihadami alaƙatin da rushe alaƙa soyayya ma'azzaujati tsakanin mata da mijinta. Can da galibi laraba sihirinsu ya fi ƙarfi wannan gefe, raba ma'aurata, saboda Allah ya jarabe su da mata. Kawai ya ga wani na da mata mai kyau sai sai ya ji ya raba su don yin aure. eh eh to Allah ya jarabe su da wannan to wannan shi ne eh shi ne kaga ko Qur'ani da ya tashi faɗa abin da ya faɗa kenan fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna to kaga wannan shi ne suna koyon abin da za su raba tsakanin mace da mijinta saboda shi ya shahara a wurin su at-tafriqu bayna zawjayn domin kuma namu na wanda ya fi shahara haukatarwa saka rashin lafiya da sauransu ana samun wayanda za su su kashe auren ana samu to ka gani to sai ce hiya darbatun to hukuncin sihiri a musulunci darbatun bugu ne bisaifi da takobi da zarar ya tabbata wani dan sihiri ne to kawai a sa takobi a sare shi hadduhum wannan shine haddin matsafa mata hasala i'tirafu duk sanda aka samu shi ya yi itirafi ya zo ya ce lalle shi yana yi mai da can kasashen laraba ana samu yadda suka tuba za su zo su gaya wa duniya su bokanci suke suna tsabi amma sun tuba da tubansu ba zai hana zartar da dokar Allah a kansu dan dan sihiri ko ya tuba sai an kashe shi Eh, dan an ce ba cuta mafi girma mafi bala'i kamar ta boka babu wallahi babu to haka akwai hadisi da ake ruwaitowa duk da malamai sun ce hadisi ne mawquf cikin jami'ar tirmidhi hadisin jundub bin abdullahi bajani kama alƙaunin sahih maganar ba ta kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haddu sahiri darbuhu bisai ko darbatun bisai idan ya tabbata an kama mutum yana tsaki to a sa takobi a tsari mai ka shi ke to haka ya tabbata daga sayyidina umar kamar yadda ya zo cikin kitabul muwaffa haka diyarsa hafsa da ya tabbata an samu zartar da hukunci matsafa da ya tabbata ‘yan sihiri ne. Au subutu shahadati ko aka samu shaida guda biyu sun tabbatar cewa wani matsafi ne. To sai alkali ya yi hukunci da wannan shaidar tasu. Na uku, in ba a samu al'itirafu ba, ba a samu shahada ba, to amma stifa ba, ba amma stifa ba, kuskure ya yi ƙalbi, amma stifa ba, tura ka ba ɗin nan kamar da ita wurin fa'un, fa'un kamar da ita wurin ba. Amma yaɗuwar al'amuransu, al'amarinsu, bainal mala tsakanin halittu, fata kunu fi babil qada to za hukuncin nasu zai kasance a badin alƙalanci ta ƙarina kamar aiki da ƙarina. Misali yana sihiri, bai yi itirafi bai faɗa ba, ko ba shaida, amma kuma ya shahara a bakunan mutane ma na sihiri, amma ba hujja babu bayyana, kuma shi bai yi itirafi ba. amma ya yaɗu a wurin mutane za ka ji mutane na ya yaɗa ai amma dai ta kamar ba waɗanda suka zo suka ba da shaida to yanzu in alƙali ya ji wannan to hukuncin yaɗo wannan al'amarin nasu ana amfani ne da shi kamar hukuncin ƙarina a babin shara ya ce ƙarina ita ce alama dama alƙalin zai hukunci hukunci da al'itiraf ko albayyana shi ne a shahada ko almu'ayana masalan suna kawo wannan ko kuma al'itiraf ko al'yamin ko alƙarina. To ƙarina idan tana da ƙarfi da akwai saɓani jumhur na malamai sun ce ana ana hukunci da ita amma bai da shari'a za a ga wasu ayoyi an tabbatar da ita an yi aiki da ita kamar yan uwa annabi yusuf da yake allah ke ba mu labari da yake cewa menene فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فشي النبي يعقوب sun zo ‘ya'yan nan nasa sun zo da riga annabi kuma ga jini a riga suka ce kyan keci ya canya ɗansa kun ga ai bai yadda ba yasa bai yadda ba saboda karina abin da suka faɗa karina ta tabbatar da cewa ba haka ba ne ya ga jini ya ga riga kuma an ce kura ta canye ɗansa amma kuma rigar ba ta yage ba kenan karina ta tabbatar da cewa ƙarya suke yi eh wannan da ƙarya sai ya karyata su. Domin in dai har da gaske ne kyarke ce ta canye mutum kuma yana saye da riga, kuma rigan ba ta yage ba amma ga jini kanta, a ga wanda ya saba ma hankali. To shi kyarkecin ya aka yi cire rigan ya yi, da ya cire rigan wajen canye annabi Yusuf jinin ya watsu har da rigan, kaga duk wanda ya saba ma hankali. Kyarkeci ba zai zo ya abin nan. sannan za a yi tattai naman da an rufe da riga kuma rigan ba ta yagu ba. To malamai suka ce hazihi karina. Hazihi kai. Eh? Yawwa da suka kawo in kana ƙabe to shi ma wannan ƙarina ce ai. saboda babu bayyana babu ya kira to duka ƙarina ce suka yi amfani da ita idan ƙarina tana da ƙarfi sosai za a yi aiki da ita yanzu shi da ya shahara a bakunan mutane yana sihiri sai mu kalli ƙarina in ƙarina ta tabbatar da yana yi shi kenan alƙali zai iya mai hukunci eh An gane ko? Misali, an ga wasu abubuwa da ake haɗawa wajen sihiri a tattare da shi, a ba a taɓa ganin sa yana yi, kuma ba a ga wanda yawa ko ba shaida kuma bai faɗa ba. Amma an gan shi da allon ƙarfi. An gan shi da allon ƙarfi. An gan shi da baru uwa uba. An gan shi da umma musai. an gan shi da shamsul ma'arifin kubra an gan shi da kitabul awfaq duk wannan littattafai ne da sihiri an gan shi da da almujarrabul kamil almujarrabul kamil littafi ne na sihiri da yake koyar da sihiri da bugun kasa da sauran a ba a taba gane na yi to ha zai karina wanda za ta tabbatar da cewa abin can da ya yatsu a bakunan mutane gaskiya ne to alƙali zai iya hukunta shi ban san ko kun fahimta ba to wannan shi ne sai ce waka zalke hanatu haka nan bokanci eh shi bokanci bambanci ne da wancan da asir shi bokanci يعتمد على الغيبيات yawwa shi boka galibi kahana ko kihana yana ta'alluki ne game da abin da ya shafi harkar gaibi shi kuma wancan yana da ta'alluki ne galiban da istikhdami na aljanu aiki da aljanu za a yi wata ta'asa ko taɓargaza ko nufihi amma shi boka za ka ga yana amfani ne da gaibi zai dinga baka labarin abubuwan da abubuwa in kuɗinka sun ɓata ya ce ma ai ga inda suke in ai ma fata ya ce ai wani in kana neman kujera ya ce ma ai za ka samu ko ba za ka samu eh to wannan ke wani ma ya ce ma ga ranar da za ka mutu eh ko su wani da wani suna can suna kulla ma sharri to wannan boka ke to inda na kufurin shi ma kafirci lima fi min da'awa bi ilmil gaiba saboda ciki akwai da'awar sanin gaibi akwai da'awar sanin gaibi mu ba wanda ya san gaibi na hakika in ba Allah ba to la ta'atihim li su'alihim in ka ji an cewa ne sana'a ce kenan to karka je wajen su don ka tambaye su an hajjatin akan wata bukata da kake ciki eh yawwa ka ce to ai bari in je ka duba ni su kashi kashi ne akwai arrammaluna yan bugun ƙasa misali akwai kuma almunajjimun masu aiki da taurari duk layin bokaye su za su duba maka tauraro su ce maka ai kaza kaza kaza sai su baka labarin abin da abu yi ko su zana ƙasa su ce maka kaza kaza duk akwai da daddabai da suke karantar da wani irin su shi shamsul ma'arifin kubra irin su kitabul awfaq irin su al-mujarrabul kamil to dai littattafai ne da za su koyar da bugun ƙasa da sauransu to haka littattafai ne na kafirci eh ana bayani ne don kusan akwai ba wai don ka sai ka je ka yi zai ga ko ka sai ya ba ka sai an koya ma. To, mudun muna da su, duk suna nan ba mu ƙona ba. Da Allah ya ganar da mu wasu abubuwa mun ka tuba, mun ka dawo ga sunna. Amma duk suna in mun tashi raddi sai mu zaƙula maganganu mu yi bayani. To saboda haka fayaƙulu amruka idan ka je ka tambaye su wani abu al'amarinka zai koma ya fata ya kai saurayi lika sarafi zuwa ga hasara don za ka ko ka samu abin da kake so na duniya to za ka rasa imani. sai ka yi hasara don ka ci ribar duniya ka yi hasarar lahira bi aka yi a ga ba a je ko ina ba gara ka yi hasarar duniya ka ci ribar lahira ya fi ko sannan zai iya yiwa kuma abin bukata ba ta biya ba domin duk waɗanda abubuwa kar ku manta sai in an dace da kaddara sauniya eh to sannan ne za a samu sai ka ga abin ya auku sai ka ga abin ya tabbata a in bai dace da kaddara saudiya ba sai ka ga ya yi duk bigi-bigen da yake ya yi leƙe-leƙen da yake da zane-zanen da yake da aljannun da zai kira da waye waye waye eh duka aikin banza ne saboda babu kaddara sauniya kuma suna samun wannan jarraba dukkan su bokaye su yi su yi abin ya ƙi saboda ba ya daidai da kaddara gaudiya ba wai duk sanda boka ya yi abin nan zai tabbata ba a'a akwai sanda zai kira aljanin shi wancan asahir aljanin kuma ya taho ba Allah ya hana mai yanzu Ni yana faruwa to su ma suna tabewa akan aikin su fala in sa'alta in kuma ka je wajen boka ka tambaye shi akan wata bukata wani sha'ani da kake ciki, fa ajru ma sallaitahu to ladan abin da ka sallata na salloli farillai fi arba'ina kwana arba'in fa batilu to dulla da talalaci bi adillati saboda wasu dalilai da suka akwai hadisi cikin sahihu muslim da ya tabbatar da wannan eh ka je wajen boka ka tambaye shi to ka rasa ladan kwana arba'in eh sai ka yi kwana arba'in kana sallah ba za a rubuta maka lada ba kuma in baka yi ba ka bar musulunci kuma in ka yi ba lada eh kaga ba sauki kenan babu sauki ko to wannan shi ne to wal kufru shi kafircin da aka ambata na hadisin da ya zo man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an shay'in faqad kafara bima unzila ala muhammadin to me wa ma'anar wannan hadisi sai ce wala qad ata khulfun sabanin malamai ya zo a kansa faƙila wasu malamai sun ce alƙasdu manufa da wannan hadisi kufurin ridda shi ne kafirci na barin musulunci wasu haka suka fassara hadisi faƙari kafara bima unzila ala muhammad eh sun ce ana nufin ya bar musulunci wanda ya je wajen arraf dan duba eh ko kahin bai ba da labari akan gaibi ya tambaye shi hmm? to ya rasa imani bi mujarradin wannan tambayar na fatar an gane to ya rasa iman to shi yasa malamai wasu suka ce kufurin ridda ake nufi annaqilu anil milla wanda zai raba ka da addini wal ba'd wasu daga cikin malamai su kuma qala bi annahu sun ce fi asgarin ha sun ce a kafirci ne karami yawwa zuwan da ya tambaya to ya kafirta amma ba kafirci wanda zai bar shi zai raba shi da addini ba a yana nan musulmi amma dai yayi babban laifi yana dab da ya bada kafirci to zance na uku wal haqu duk hitabatun wayancan aqwalu da suka gabata malaci zance na gaskiya tafsilul guyubi shi kahin din nan da ya je wajensa da ya ba shi labarin kan gaibi to tafsiri za a yi gaibi kashi-kashi akwai gaibin da in shi ka tambaye shi to ka bar musulunci akwai gaibin da kuma in ba shi ka tambaye shi ba to kana nan musulmi amma fasikin musulmi bi shir'ati tare da shari'a fal ghaibu nisbiyun akwai gaibi nisbi eh wanda yana da alaka ne da kai kai an baka san abin ba amma yana yiwuwa wasu sun sani da wannan ana kira ne da alghaibun nisbi wani misali kayanka sun bata baka san inda suke ba sai abokin ka ya tsinta ko ya gansu a kai ba san inda suke ba to kai wurinka bin nisba laka yanzu inda kayan suke gaibi ne gare ka amma shi ba gaibi ne a wurinsa ba ko kana da labarin wani ya yi tafiya amma shi bai da labarin ya yi tafiya ko bai yi tafiya ba to wannan lamarin gaibi ne na su bi a wurin wa gaibun mutlak akwai kuma gaibi mutlaki shine wasu suna mai ta'arifi da cewa ma hutta fil lawhil mahfuz abinda aka rubuta a lauhul mahfuz shi ake kira da al-ghaibul mutlaq fayakun to shi wannan da yaje wajen boka ya tambaye shi yana kasancewa kafircin nasa yana kasancewa asnara karami fi rahannis ba eh wato a bangare wancan na farko shine al-ghaibul nisbi Arha shi ne dutse da ake niƙa da shi can zamanin larabawa. Idan abin da ya tambaye shi ya shafi gaibi ne nisibi, to kafircinsa ƙarami ne. Kafircinsa ƙarami ne. Misali kuɗin ga sun gaɓaci. Sai ka je wajen boka, misali, Allah ya tsare. sai ka ce boka kuɗi na sun bace ina son a ɗan duba ni ko za za- za a ɗan gano inda inda sun ka sarkaye sai ya duba ya duba ya duba ya ce ai suna wuri kaza sai ka yarda to wannan yana wani bangare Hmm? wannan gaibin yana wani bangare to kenan kafircin sa wani iri ne kafircin sa kafirci ne a kula Hmm? eh ba babban kafirci ba ne saboda haka a nan ya kafirta da ya ba shi labari ya ce ai kuɗinka suna gu kaza ko suna hannun wani ko abokinka wani ai shi ya ɗauki kayan ne kila waya ce ta an ka ɗauki da ce ai wani da kake tare da shi mai suna wani ba kuna tare ba eh ai shi ya ɗauka eh ba za kufurun akbar saboda tambayar tana da alaƙa da gaibi nisbi zai zai yi bayanin dalilin da yasa ya zama kufurun akbar amma idza saddaqtahum amma in ka gasganta bokaye biƙasimihi da abokin kashinsa shi ne alghaibul mutlaq. Hmm? Fayakunu akbara, to kafircin yana kasancewa mafi girma makhurijan mai fitarwa an millatin daga addini. Ina fatar an gane. Idan ya zan tambayar ta shafi alghaibul mutlaq, shi ka tambaye shi, kuma ya baka labari. to wannan kan kabar ne kabar a fili misali kujerar dan majalisa kake so sai ka je wajen boka kace Allah dan buga mana a gani ba an ya ni adda rabo sai ya dan zazzana ya zazzana ko ya dauko abin nan ya dan dudduba sai Allah kai kai ba aba fira wannan kufurin ne akbar saboda haza min min qabili al-ghaib al-mutlaq saboda sanin waye zai zama dan majalisa nan gaba ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa haza makatubun fil lawhil mahfuz la ya'lamuhu illa Allah shine ma'anar qul la ya'lamu man fis samawati والأرض الغيب إلا الله shine ma'anar aya yanzu wanga abin da ka tambaye shi ya baka labari cikin lawul mahfuz yake rubuci ba wanda ya san shi in ba Allah ba kuma ba wanda ya isa ba ya baka labarin sa babu ko kuma zaka aure yarinya sai ka je wajen boka sai da Allah dan duba ni wai anya ba zan shiga matsala ba in na aure ta ina dan da arziki kada in je in aure ta in tsaya ce sai ya dan dudduba ya ce ah ka mutu in ka aure ta duk abin da ka tara zai bushe to haza kufrun akbar wannan kafirci ne babba babban kafirci ne ko zan yi tafiya in je in yi kasuwanci a duba ni akwai alkhairi ciki akwai riba a ciki anya ba zan yi hadarin mota ba anya ba zan haɗu da wani bala'i ba a za kufurun akbar babban kafirci ne wannan to suna nan da yawa Hmm? amma kafin mai nisa duk wani wanda zai yi amfani da wata wasila don ya gano abin da a ɓoye, kuma wasilar ba ta tabbatar da natijarta, to wannan boka ne. Wannan? Boka ne. Natijarta. Misali don ya duba ƙasa misali, shi zai sa ya gano abin da zai faru gobe? Ta hanyar wannan wasila? Ko don ya duba tauraro? zai iya ganewa? Duk wanda zai amfani da wata wasila ya gano abin da a ɓoye kuma yana iya yiwa wasilan nan ta tabbatar da natijar ta ko a yi kuskure ta wannan ba boka ba ne ba boka ba ne saboda haka yan geography da za su yi amfani da wasu ko alama ko wata kimiyya su ce yana yiwa a yi ruwa gari kaza ko yanki kaza ko kaza kaza kaza kaza wannan ba bokanci ba ne kuma ba kafirci ba ne illa abin da ya fi kyau babin ladabi su ce insha Allah su ƙayyade a yi sai insha Allah gobe za a yi ruwa a garin birnin Kebbi ko kuma likita da zai auna mace tana da ciki eh ta hanyar iliminsa da na'urorinsa ya gano cewa namiji za a haifa ko rana kaza za a haihu wannan ba kafirci ba ne ko ba bokanci ba ne. Saboda wasila ce kuma alama ce, tun kanin larabawa ma akwai wannan. Su ba ma ta hanyar likitoci ba. In mace na da ciki akwai abin da za a kalla sai a ce za ta haifi ɗa namiji. Eh? Ko kuma za ta haifi ɗiya mace. Ko zuwa lokaci kaza za ta haihu. saboda ta hanyar alamomin da kuma yau da gobe. Ta hanyar yau da gobe. To da haka in wasilar na tabbatar da natija, to mafi kyau mutum ya ce in sha Allah ya ƙayyade. In kuma ba ta tabbatar da natija to wannan boka ne, ɗan damfara ne, kakka yadda da shi. Eh. to zai faɗi dalili sai ce haza wannan na ƙarshen da ke da alaƙa da alghaibul mutlaq li quwwati shubha okay to haza wannan magana da kaje mun faɗa li quwwati shubhatin fi awwal shi wancan na farko akwai shubha wadda ka hana mu fitar da shi musulunci shi yasa muka ce kafircin fa kafirci ne asra shi wanda ke da alaƙa da alghaibun nisbi domin kuɗin naka da suka ɓata ka zo wajen boka ya ce maka ai suna gun wani ko waya kada aka sace baka san wanda ya sace ba sai boka ya ce maka ai tana gun wani to akwai fihi shubhatu akwai wanda ya gano ta hmm na'am Hmm. Mm. Mm. Cewa zai ba shi labari. Eh. Eh. Awo. Sai aka yi daidai ko? Wannan ya hatame zai iya yi ba. Ina wata shubuhatu. Na'am? Eh. A wannan ba shi ba ce. Zai iya yiwa shubha wadda take mafi kusanci. Zai iya yiwa aljani ya zo ya ba shi labari. Ko bai yiwa? shubha ta farko ce zai iya yiwa kuma yana da aini dan boka yana da aini ba ku da labari kila akwai su da suke ɗauka sojojin haya suna kawo musu asararo na gari ka gane yayi galibi irin wanda ya fi faruwa ƙauye suna da su a ɓangaren mata suna da su a ɓangaren maza yau gari kaza abu kaza ya faru yau gari kaza abu kaza ya faru an wawa ne sata ai wane kaza kana zuwa kana ba labari ce ai wane sau dama tun kamin ka zo CID ɗinsa ya bashi labari to ihtimalin yiwa waɗannan abubuwa shi yasa aka ce yawwa kafircin nasa afgan ba babba bane sai ce lakin na masani amma shi wannan na biyu faramin shubha ce wannan babu wata shubha eh ba wata shubha da muke jin tsoron cewa a'a ai ya gano cewa kai ne zaka zama shugaban kasa kai ne zaka zama gwamna kai ne zaka zama takar waye zai gaya masa saboda wannan ilimin aljani ma bai da shi da aljani bai zuwa lawal mahfuz amma su ka yana zuwa Sigila sai in sufi ne, sai in sufi ne arifi. Eh? Don Ahmadu Badawi ya ce ba ka zama a cikakken wali, wali bai zama a cikakken wali sai ya zamo yana iya leko abin da al'arish. Ya leko abin da Allahul Mahafuz. Ya ga sunayen ‘yan wuta ya ga sunayen aljanna. in ya ga an rubuta almajiri ne cikin yan wuta ya goge suna ne cikin yan wuta ya rubuta shi cikin sunayen aljanna in ji ahmadu badar haka son ka faɗa eh so da haka su su suna ganin kowai to da Allah kila boka kaga shi ne to amma wannan da'awa ce ba hujja ƙarya ne haka suke faɗa amma ƙarya suke yi Ahmadu Badawi ba gaskiya ya faɗa bai da aya bai da hadisi. Annabawa ma Allah bai ce ya leƙar da su Allahul Mahfuz ba. Haka manzanni, haka ma mala'iku. Ga wasu sun faɗa. Sun ce duk abin da a cikin lawal mahfuz suna iya zuwa su gani. To, saboda babu shubuhat shi yasa aka ce kafircinsa babban kafirci ne. sanin wani zai zai shugaban ƙasa nan gaba siyasar da za a yi shekara mai zuwa ko wani ne sakatarin gwamnati ko wani ne ɗan majalisa ko wani ne kaza wani daga cikin alghaibul mutlaq wannan shine rigimar mu da ku yan ɗariƙa idan kuka ji mun ce annabi bai san gaibi ba wannan babin muke nufi kuma shine duk wata aya fala yuzhiru ala gaibihi ahada الغيب المطلق كين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبقى أستاذ النساء الله يبقى bai tashi daga kabari ba Allah bai sanar da shi ba. An ji mun ce annabi bai san gaibi ba wannan kisimin muke magana. Amma alghaibun nisbi ba ba ma wai annabi ba wanda ma ba wali ba na iya sani eh malan nawa a cikin aljihunka eh naira dubu to kaga kamin ka faɗa na sani to ai har za gaibu sai da an makwabci ne ka sani ba sai yanzu ne ya faɗa ba to alghaibun nisbi kenan An gane? To shi irin wannan kowa ma na iya sani. Wani na sani da yawa, wani ya sani kaɗan, wani kaza kaza da sauransu. Saboda haka in kun ji mun ce annabawa ko waliye ba san gaibi ba wannan babin muke magana. Shi muke magana. Ba wai kwata-kwata annabi bai san gaibi ba a akwai wasu abubuwa da Allah ya sanar da shi na gaibiyar. Ƙur'anin ma ai Allah ya kira shi gaibi. shi karan kansa Qur'ani kuma gashi nan a hannun ba a fili amma Allah ya ce gaibi a gane wannan saboda wannan sifa ce ta Allah sanin ma khuffa fil lawhil mahfuz wanda yake banta ne ga Allah duk abin da a cikin lawhil mahfuz a ce wai wani ya san shi wannan kowa ya ƙarya yake siffa ce ta Allah hmm wai annabin ya faɗa walau kuntu a'lamul ghaiba لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا لو لو كنت أعلم الغيب دا ناسا غيبي مطلقي وما مسني السوء لاستكثرت من الخير دا دو أبن زي الخير سياك يوا وما مسني السوء أبن لي فاروا طايف أي بزي فاروا أبن لي فاروا أهد أي بزي فاروا kun gane amma saboda bai san gaibi mutulaki ba Allah ya rubuta a lawan mahfuz din kaza zai faru amma Allah bai sanar da shi ba shi yasa kaza ya faru kaza ya faru koko kana nufin annabi ya san za a fasa masa kai a haka ya tafi to ina ayan wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum to ku dinga fahimtar karatu ga Allah kuna wa Allah mutane ga banza eh eh to da haka annabi ya san gaibi annisbi Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa da ya shafi alkiyama wasu abubuwa alamominta abin da ya shafi wuta abin da ya shafi aljanna abin da ya shafi kaza kaza da sauransu amma baka isa ka kawo aya ka ce komai komai annabi ya sani ba sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ce ta Allah wa fawqa kulli zai ilmin alim sifa ce ta Allah shi kadai wa hada hula sharika lahu amma babu shakka manzon Allah ya fi kowa karatu ya fi kowa ilimi kuma Allah ya sanar da shi gaibiyat da yawa ba ma inkarin wannan. To, na ya kamata mu tsaya. In mun dawo sai mu tashi wa ɗariƙu haddasa sihiri. Suna in sihirin ya auku wace hanya za a bi ta shari'a a walwale sihirin ko? Allah ta'ala ya tsare mu, ya tsare mu da imaninmu, tsare mu da tauhidinmu. Allah kuma ya kare mu daga sharrin matsafa da ‘yan sihiri da bokaye da sauransu. Sihiri mugun abu ne. Eh, kullum kai addu'a, Allah ya kare ka. Sihiri ba aikin ba aikin kwarai ba ne. Da Kaga an yi wa annabi annabi ya kama. Hmm? Labid al'asam al-Yahudi ya yi wa annabi sihiri. Ba kaga sihirin kuma ya auku ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wannan shi ke nuna ke tabbatarwa in dai an yi daidai da kaddara kauniya to kowa sihiri na iya kama shi. To, Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. mai da mu bayana za ka yi. Ai, tambayar ta ga za za ka mai da karatu baya. Kaɗan je gaba, baya za ka koma. Yahi. Eh. Ha? To, lallai duniya da jinka. Kaga in kai shirme ni babu rana. Eh. Eh? Tunda tana da alaka, ba ta da alaka da karatu ke. To ai gara ka shiga ciki. Eh. Eh. Mm. A'a, ba dole sai ta hanyar aljani ba. Abokin shi ma na iya ba shi labari. Yanzu misali, abokinka ya kira ka, ya ce ma ai an jaye ya ja aiki tun jiya, kuma ya tabbata an jaye. To kaga kamin ya kira ka ai ba ka da labari. To gaibi ne nasibi. Ma'anan nasibi ta ɓangaren ka kai. shi nashi bangare tun da ya sani ba gaibi ba ne shi ne ma'anar da su in an jingina abin zuwa gare ka kai gaibi ne a wurinka amma shi tun da yana da ilimi ce ko ce maka ai ne matafiyi kaza ya dawo sun je kai kuma baka ma da labarin dawowar tasa to haka zai iya yiwa wanda ya sanar da shi aljani ne zai iya yiwa wanda ya sanar da shi mutum ne ko kuma a'a ta wata hanya ya sani in dai abin ya tabbata haka yake ya zama gaibi da shi saboda mutane na iya saninsa amma abin da yake ɗan adam bai da hanyar da zai bi ya san shi sai in Allah ne ya sanar da shi to wannan gaibi ne mutulaki kamar abin da an rubuce lahul mahfuz ko ba haka ba yanzu nan da shekara biyar ai baka san aikin da zaka samu ba ko kuma baka san yanayin tsarin rayuwarka ba to rashin sanin wannan abin gaibi ne mutulaki ba wanda ya san shi sai Allah ko ba wanda yake da wata hanya ko aljani ko abokinka ko boka ko waye da zai zai ce maka ai nan da shekara biyar ko goma ai kai ne kaza saboda abin Allah ya taƙaita shi daga shi sai shi sai sanda abin ya faru daga sanda abin ya faru kuma an ga sani kuma ya tashi daga gaibi amma kamin a sani yana nan gaibin eh na'am mm. Eh, ai wancan ana magana kafirci, shi zuwan ko me ya baka labari ka rasa ladan kwana arba'in. Ka gani? Ko me ya baka labari? Yawwa, ko da na gaibi ne nisbi. ba dole wai sai gaibi mutsulaki ba. Bal ma hadisin ya haɗa bakuwa a kan gaibi da su ji a kan gaibi mutsulaki. Don shi na gaibi mutsulaki kaga an ce imani ya rushe. Sai imani ya rushe akwai sallah. A gani. To hadisin ya ma haɗa bakuwa a kan gaibi ne su Ka fahimta? Wannan shi ne. Alaikum salam. A yaushe ya sihiri ko ya je wajen bokan. Daga sanda ya ji, za a fara ji sai ya kwana a bai. Shi ake magana. Na'am, na'am. Eh. Eh. Eh. Mai mai ta tambayar ka abubuwa su fito hili. Kace. Eh. Eh. Eh. za a yi mi? Wannan boka ne, shi duk guda ne, duka boka ne, kuda hun gaje kun kun zama matsala. Sai a duba a ga abin wanda layi yake. Eh, in gaibi ne da su fito kaga kun rasa lada kwana arba'in, kuma kun yi kafirci amma ƙarami. ma'ana za a dawo a yi ta istighfari Allah shi ya fi. Shi ma boka ne ya yi, ba bambanci. In in ya tabbata naku ne an kama ya sai ku ɗauka. Kuma na wani ne ya haka muku to. Kaga eh? Na'am, wa alaikum salam. Eh. Eh. Eh. Eh. To ya danganta in aljannu ne ke kawo mai magungunan, da bai halatta a nemi maganin ɗan kanoma da sauransu wurinsu ba, wurinsa ba. Ka gani? To akwai yiwuwar kaga aljannu ne yake haɗawa suna ba shi wani. Akwai yiwuwa kuma a'a, dama dai masani ne dangane da magungunan gargajiya. To yiwuwar wannan shubuhar rashin zuwa shi ya fi zama alkhairi. Eh, kaga kar aje ya fi. Eh, saboda, a, to. Eh. Mm. Mm. To sai a duba asalin aikinsa, yana da alaƙa da bokanci, yana da alaƙa da ta'ammuli da aljannun, shi za a duba. In har yana da alaƙa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu bai halatta a je wajensa ba. Mm. Da yana yiwa aljannu ne za su ba shi wannan ƙa'idar. Cewa in ya yi haka zai gano ko kuma za a samu lafiya. Mm. Kuma yana yiwa sihiri ne ya yi, ta hanyar sihiri ne yake iya gano waɗannan ababen. Na. Mm. A, to ai ba za a rasa manya a unguwa ba, da su za a haɗa kai. In an haɗa kai da su kaga ai dole a yi maganin shi, ko a canza mai unguwa, ko? ko kuma a kai shi a canza mai magani. To a samu manyan unguwan sai a tattauna da su a nuna musu ga haɗarinsa kuma ga abin da ke faruwa. To wannan ya yi maslaha daga a ce za a ɗau doka a hannu. Ɗaukar doka a hannu ɗin zai bayi zuwa ga masfada. Ko ba haka ba? To wannan shi ne. Na'am. Ai me? A aljan- aljani ka bada magani. Me alaƙar ka da aljani? Ba ka da wata alaƙa da aljani. Ba wanda ya ce ka an shi magani wurin aljani. Wannan ba aikin annabawa ba ne, ba aikin sahabbai ba ne, bai cikin aikin magabata. Eh. Saboda haka ba abin da an ka ce ka an sa wurin aljani. Ba ka da alaƙa da aljani. In za ka nemi magani ka nema wurin jama'a, mutane 'yan uwanka. Ko ba haka ba. amma nan babu shi rubuci. Duk hanyoyi ne na son mutane su halaka kuma su rabu da Allah. Ta bayyana ta wa- ta wace hanya, ina shaida ko itirafi ya yi. To sai ku- sai a kai shi wurin alƙali. Eh, Sai a kai shi wurin alƙali shaidu su ba da shaidu cewa ga sana'a. Ba shi ke nan ba? Eh. mm. Mm. A suwa to wannan jahilai ne. Eh, ba su ba su zauna makaranta ba ne. Za a yi bayani kan wannan, amma ai ba guda ba ne. Eh, ba wanda zai haɗe su sai wanda dama ba makaranta yake zuwa ba amma duk mai zuwa makaranta ya san ba guda ba ne mm ba guda ba ne na mm kamar ya ka sani ko baka sani ba ya an kai ka san yana bugun ƙasa kuma kuma baka sani ba A to kenan bai yi tunda bai tunda baka da labari kai wurin ka bai yi shi wanda ya san yana yi shi shi kai wuri ne kai tunda baka da labari hukunci bai shaye ka ba sai sanda labari ya zo ba mm Allah ba zai kama ka da laifi ba da abin da baka sani ba na mm. ba labarin iska muka yi, muna labarin sihiri karka shiga labarin sai ka bari sai an zo magana kan ruƙuya karatu zai zo gaba insha Allah kar a haita maudu'i indai tambayoyin ku sun kare kan sihiri to sai mu tura karatun aminu sun kare to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah an za a je ulumul qur'an insha Allah